بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta lahadi yau muna 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da a 23 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi namu na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekatu bintu muhammad alkasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi daga wannan masallaci na mai albarka masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a cikin garin bauchi a satin da ya wuce mun karanta wato lamba ta biyar daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana cewa suna daga cikin sabuban da in mutum ya aikata su ko ya tuna da su za su warware masa duk wata damuwan da ya shiga ciki shine tuna cewa al'ayyamu diwalu ya tuna cewa kwanakin duniya wato masu jujjuyawa ne juyin juya hali ne fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawman nusa wa yawman nusarru wata rana ya zama namu ne wata rana kuma ta zama a kanmu wata rana mai farin ciki wata rana kuma mai bakin ciki wannan tsari ne na rayuwa saboda haka in mutum ya san cewa kuma yana tuna cewa rayuwar tana juyawa lokacin da yake bakin ciki wani kuma lokacin farin cikinsa kenan lokacin da shi ya shiga farin ciki shi kuma wani yana cikin bakin ciki kenan kaga duk sanda ya shiga damuwa wannan zai rage masa raɗaɗin damuwan da yake ciki ya tuna cewa da a baya bayi cikin wannan damuwar Allah ya saka shi ashe da yiwuwar kuma Allah maɗaukakin sarki zai cire shi a cikin wannan damuwar bi iznillahi ta'ala Allah ya biya mana bukatunmu duniya da lahira ya yi mana damuwan duniya da lahira abu na shida da zamu tashi akai shine daga cikin maganin damuwa daga cikin dalilan da ke sa Allah ya yayi wa mutum duk wata damuwan da ya shiga akwai alijtihadu fil amali salih jajircewa yin ƙoƙari wajen aikata nagartattun ayyuka idan kana so ka ga Allah ya yaye maka damuwa ka shiga damuwa Allah ya kawo maka mafita to ka dage da ayyukan alkhairi babu wani wanda ya taba yin ayyukan alkhairi kuma Allah ya tabar da shi ba taba samu ba duk wanda kaga ya tabe a rayuwa rayuwarsa ta ɗeɗece ya rayu cikin bakin ciki ya rayu cikin damuwa to yayi watsi da Allah ne sai Allah ya watsi da shi amma shi mumini wanda ya dage da ayyuka na gari ko da ya shiga damuwa gwargwadon abin da Allah ya ga dama to yakan zo masa a wato siga ce ta jarabawa idan ya yi haƙuri ya koma zuwa ga Allah kuma sai ya ci jarabawan ya zama masa alkhairi saboda haka amma in mutum ya yi watsi da Allah ya yi watsi da ayyukan alkhairi to ya dinga ya dinga haɗuwa da damuwa kenan Allah ya tsare mu malama take cewa i'lam anna al-amal as-salih min ajalli wa anjahi al-ilaji lil huzni ka sani cewa ya kai dan uwa ka sani cewa ayyuka nagari min ajalli na daga cikin manya-manya wa an jihil ilaji da kuma wato mafi a girman magani ko waraka da ake samun sakamako mai kyau da ake samun wato biyan bukata lil huzni wajen warware damuwa na daga cikin mafi girma kuma mafi dacewar maganin damuwa shine aikata ayyuka nagari dagewa akan ayyuka nagari famin fadlillahi subhanahu annahu yujazi abdahu almu'mina bi hayatin tayyibatin fid dunya wa jaza'in hasanin fil akhirah na daga cikin falalan Allah shine cewa duk bawansa mumini wanda ya rike imani da aiki nagari to Allah yana saka masa da kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan ya saka masa da mafi kyawun sakamako a lahira ita ce aljanna kala kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na gari min zakarin au'unsa namiji ne shi ko mace amma wa huwa mu'min yana mai imani ga imani ga aiki na gari cikin maza ne ko cikin mata ne Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce tabbas wallahi Allah ya kawo lamul kasmi yayi rantsi sannan ya kawo nunu ta'kid nuna taukid ya ƙara ƙarfafawa ya ce tabbas za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi in dai ya riƙe wa'innan abubuwa guda biyu imani da aiki na gari zai rayu rayuwa mai daɗi sannan Allah ya ce in an je lahira wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu za mu saka musu ladansu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wal hayatu tayyiba malama ta ce ita ko rayuwa mai daɗi tashmilu wujuhar rahati min ayi wajihin kanat ta ƙunshi fuskokin hutu da nutsuwa da kwanciyar hankali da kwanciyar rai ta kowace fuska ta kowace fuska rayuwa mai daɗi ta ƙunshi jin daɗi kwanciyar hankali nutsuwa kwanciyar rai ومن السلف من فسر الحياة الطيبة بالرزق الحلال الطيب daga cikin magabata akwai wanda ya fassara cewa ma'anan alhayatu tayyiba rayuwa mai daɗi shine arrizqul halalu tayyib arziki na halal mai daɗi arziki tsaftatacce da daɗin arziki kuma na halal kaga kenan idan mun ɗauki cewa ma'anan alhayatu tayyiba shine arrizqul halalu tayyib kenan zamu fahimcewa Allah yana cewa wanda ya aikata aiki nagari yayi imani ya aikata aiki nagari a rayuwar duniyar nan to Allah zai azurta shi arziki tsaftatacce arziki nagaltaccen arziki arziki mai daɗi kuma na halal sannan ya je lahira kuma Allah ya bashi aljanna sannan a alqana'a wasu daga cikin magabata in ji malama ta ce sun fassara ma'anan alhayatu ba cewa shine alqana'a shine wadatan zuci shine qana'a wadatan zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata annabi ya ce hakika wanda ya musulunta ya rabauta sannan ya zama arzikinsa wato ya ishe shi arzikinsa arziki ne isasshe wanda ya ishe shi sannan kuma ya zama yana da kana'a yana da wadatar zuci da abin da Allah ya bashi a cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masu habbansa ya ce waye zai rike mun wannan kalmomin ya yi aiki da su ko kuma in ma shi bai yi aiki da su ba to ya koyar da wasu su yi aiki da su ya maimaita abu huraira ya ce ni zan ɗauka ya rasulallah cikin kalmomin da annabi ya faɗa masa ya ce warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas ya ce ka gamsu da abin da Allah ya kasa ya baka sai ka fi kowa wadata sai ka kafi kowa jin daɗi amma lokacin da ka hangi abin da Allah bai baka ba duk tarin arzikinka za ka ga rayuwar ba daɗi amma duk kuncin arzikinka in dai ka gamsu Allah ya baka wannan arziki na wadatar zuci iya abin da kake da shi kaji abin da Allah ya baka ya ishe ka abin da Allah ya baka kaji ka gamsu da abin da Allah ya baka to zaka ga rayuwarka kana rayuwa cikin jin daɗi zaka ga rayuwarka kana rayuwa cikin walwala saboda Allah ya azurta ka da alqana'a to alhayatu tayyiba kenan sannan tace daga cikin malamai magabata akwai wanda ya fassara alhayatu tayyiba da cewa ita ce as-sa'ada shine hutu hutu shine hutu a Abu Abdullah Bahmud Al-Ansari yana a cikin wani littafinsa mai suna as-sa'ada ma hiya wa kayfa al alaiha na jin mun karanta littafin na'am ba anan majalisin bari as-sa'ada ma hiya wa kayfa al alaiha a ciki ya kawo bayanin akan me ma'anan as-sa'ada kuma yaya a ina ake samunta ya ce gangan jikin mutum mutum gaba ɗaya ya kasu kashi biyu akwai ruhi akwai kuma gangan jiki shi gangan jiki an samo shi ne daga abin da ake iya gani kuma a taɓa shi ne laka ainihin gangan jikinka kenan laka ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين daga laka aka fara samun halittanka to wannan shi yasa gangan jikinka hutunsa yana samuwa ne ta hanyar abin da kana gani kana tabawa saboda ita ma laka ana ganinta ana tabata sai sa mutum na so jikin shi ya murmure ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya yi shafe-shafen shi ya yi kaza ya yi kaza gangan jikinsa kenan amma ruhinsa kuma ya ce ruhi kuma ainihinsa busa ce daga mala'ika mutum na cikin mahaifinsa za a ce wa mala'ika kamar yadda annabi ya faɗa cewa sun mayu dusalu ilaihil malak fayan fukufihin ruh fayi umaru bi arba'in bi katibi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa shaƙiyun au sa'id Allah ne zai turo masa mala'ika a cikin mahaifiyarsa a ce ya je ya busa masa rai to wannan shi yasa shi kuma ruhi hutunsa ana samo shi ne ta hanyar abinda mala'ika ya yi wahayinsa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa mutum in dai yana son ya samu kwanciyar hankali to babu abin da ya kai wahayi ya kai alkur'ani sa wa mutum kwanciyar hankali babu to in Allah in mutum ya dage da aiki na gari to sai Allah ya haɗa masa duka sa'adan biyu sai gaga Allah ya bashi arziki wanda muke gani da kuma wato Allah ya bashi arziki na zahiri Allah ya bashi arziki na batini arziki hissi da ma'anawi duka ga Allah ya tara masa amma duk abin da mutum ya tara in dai babu alkur'ani a zuciyarsa to matacciyar zuciya ce zuciyarsa matacciya ce ba ruwan shi da Qur'ani ya kaurace ma Qur'ani to zuciyarsa ta mace Allah ta'ala ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah tabaaraka ta'ala yana bayanin yadda ya saukar da wahayi a suratu shura yace wa ma kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim Allah ta'ala ya ce bai dacewa da wani mutum Allah ya masa magana sai dai ya masa wahayi ko bayan shamaki ko ya zama akwai shamaki tsakaninsa da Allah ko kuma ya turo manzo mala'ika daga sama ya zo ya masa wahayin abin da Allah ya ga dama saboda Allah shi madaukaki ne kuma mai hikima ne sai Allah ya ce ma annabi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ta waɗannan hanyoyin haka muka bi muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarinmu ruhi sai Allah ya kira alkur'ani cewa ruhi ne wannan ya nuna cewa duk wanda bayi da alkur'ani a zuciyarsa to ruhinsa mataccen ruhi ne Allah ka azurta mu da alkur'ani ka azurta mu da sa'ada duniya da lahira sannan wasu daga cikin malamai tace sun fassara kalman alhayatu tayyiba ita ce al'ibadatu fid dunya shine Allah ya datar da kai ka zama mai yawan ibada arziki ne wannan arziki ne wannan ma'ana shine Allah ya taimake ka ya zama wato baka jin nauyi wajen ibada duk wani aiki in dai aikin Allah ne ya zama baka nauyin jiki ta wannan arziki ne azaba ce mafi girma mafi girman azaba kamar yadda malam Usaimin ya faɗa ya ce azaba ce mai girma ka ga wato Allah ya taimaki shaidan a kanka ya zama duk wani abu na ibada kana jin nauyin jiki to wannan ita ce azaba mafi girma da Allah zai mabawa saboda in damuwar duniyan ce abin da zai taimaka Allah ya warware maka shine istighfari da ayyuka na gari idan lahira ce dama ba a samun lahira sai an yi aiki na gari to kaga in Allah ya sa in shaidan ya samu mutum wato Allah ya taimaki ya ba mu shedan nasara akan mutum shedan ya samu nasara akan mutum ya sa masa nauyin jiki wajen ibada ya zama shi iya abinda baya nauyin jiki akai shine aikin sabon Allah to wannan ya riga ya gama lalacewa wannan ya riga ya gama shiga uku da haka Allah in ya ba mutum arziki na ibada ya zama yana da kazar-kazar wajen ibada baya jin nauyi wajen ibada to wannan Allah ya masa baiwa Allah ya masa baiwa shi yasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an je yaki wasu suka zo suna cewa ai ba mu san cewa yaki za a je ba da mun san yaki za a je ai da an tafi tare da mu kaza kaza kaza sai Allah ya musu raddi ya ce walau aradul khuruja la addu lahu udda inda inda suna son a fita yaƙi da su da kullum cikin shiri suke saboda haka Allah ya faɗa cewa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunikum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamun ku yi shiri kullum ku zama cikin shiri da haka Allah ya ce inda suna son su je yaƙi da sun yi shiri amma sai Allah ya ce walakin karihallahu bi'asafum sai dai Allah ne ya ƙi ya zaburar da su Allah ya ƙi su tafi yaƙi Allah baya so ya gansu a filin yaƙi Allah baya so ya zaburar da su sai ce fasabbaqahum sai ya nauyayar da su sai suka kasa fita wa qila qu'udu ma'al qa'idin Allah ya ce ku zauna tare da masu zaunawa a gida ko ba za ku fita ba Allah ya ce ma ai law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la'awdu khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sama'una lahu Allah ya kiyaye wasu malamai suka ce a alhayatu tayyiba shine al'amalu bi ta'ati wal inshirahu laha shine wato aikin da'a da kuma samun natsuwa da yalwan zuciya a lokacin da mutum yake aiki lokacin da mutum yake aikin ibada yana sallah ya dinga jin daɗi yana jin annashuwa da natsuwa cewa yau gashi yana ganawa da Allah amma akwai matsala da yawa daga cikin irin sallolin da muke da yawa akwai matsala mutum yana sallah amma baya jin kazal-kazal baya jin nishadi da annashuwar sallan a jikinsa wani ma kawai kai da ka gan shi ana sallah automatic ka san hankalinsa ma bai kan sallah kai da ganin fuskansa kawai ka san hankalinsa bai kan sallah ba an ce ka sa mutane ido bane amma akwai wanda kana ganin shi kai ka san gaba ɗaya hankalin shi bai kan sallansa da yake yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha annabi ya ce wani yakan tashi zai yi sallah zaka ga a sallan ba abin da zai samu sai dai wani a bashi rabin ladan sallah wani a bashi ɗaya bisa uku wani ɗaya bisa hudu wani ɗaya a cikin biyar wani ɗaya a cikin kashi shida wani a cikin ɗaya a bakwai wani ɗaya a cikin takwas wani ɗaya a cikin tara wani ma ya yi sallan gaba ɗaya ya tashi babu ladan komai saboda Allah yana baka lada ne a sallah gwargwadon kushu'inka a cikin sallah to kaga shi yasa a nan za mu iya ɗaukan cewa alhayatu ba ita ce al'amalu bi ta'ati wal inshirahu laha musamman kaga irin sallah duk damuwar da ka shiga ciki galibi in kana sallah in dai hankalinka yana tattaruwa akan sallah kana cikin damuwa wallahi in ka idar da sallah zaka ko damuwar ba ta tafi ba ta ragu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ju'ilat qurratu aini fi salati Allah ya sa mun kwanciyar hankali na da nutsuwa na a cikin sallah shi yasa a Nana Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ji damuwa ta masa yawa sai ka gaina ta tambayan Bilal wai lokacin sallah bai yi bane lokacin sallah bai yi bane da an ce lokaci yayi sai ya ce arihna bis salati ya Bilal kwantar mana da hankali kira mana sallah mu shiga sallah saboda lokacin da ka shiga sallah gaba ɗaya hankalinka ya koma zuwa ga subhana rabbiyal a'la hankalinka ya koma ga zuwa ga subhana rabbiyal azim hankalinka ya koma ga wanda kake girmamawa subuhun quddusun rabbil malaikati war ruh zaka ga gaba ɗaya damuwoyin ka ma manta da su yanzu hankalinka na kan ubangijinka kama ja fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin wato faɗin annabi da ya ce wa ammal mu'min amma shi bawa mumini fa inna Allah azza wa jalla yaddakhilu lahu hasanatihi fil akhirah Allah yakan jinkirta masa ya tanada masa kyawawan ayyukan da ya aikata sai ya je lahira ya bashi lada amma wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi saboda biyayyen da yi ma Allah to sai kuma Allah ya biyo masa baya da arziki a duniya sallahi ko azumi ko sadaka yayi ko wani aikin ibada ya yi ladan tana can a lahira amma bayan wancan ladan da Allah ya tanadar masa a lahira to sai Allah ya biyo masa baya ma'ana abin da yasa aka ce Allah ya biyo masa baya kaga da ya kamata a fara kawo duniya kafin lahira ne to amma aka fara kawo lahira kafin duniya saboda me ainihin makasudin ita ce lahira abin da zaka samu na romo a duniya na ibada wannan kuma ribar kafa ce shi sa sai aka fara kawo lahira kafin aka kawo duniya Allah sai ya tanadar masa da ladansa a lahira sannan sai ya biyo masa baya da arziki a duniya saboda ibadan da ya saboda da'ar da ya qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa ta'atu Allah hiya al-hisn al-a'zam alladhi man dakhalahu kana min al-aminin min uqubati ad-dunya wal akhirah yace a biyayya ma Allah ita ce mafi girman katanga wanda duk wanda ya shiga wannan katangar to ya zama cikin amintattun duniya da lahira ya zama cikin amintattu daga ukubar duniya da lahira ya aminta daga ukubar duniya da lahira in dai mutum ya shiga cikin wannan katangar ta biyayya ma Allah wa man kharaja anhu duk wanda ya fita daga katangari ma Allah biyayya ahabat bihi al-ahzanu min kulli janibin damuwoyi da bakin ciki za su kewaye shi ta kowane janibinsa ta kowane bangarensa gabansa damuwa ne bayansa damuwa ne hagunsa damuwa ne damansa damuwa ne samansa damuwa ne kasansa damuwa ne saboda ya fita daga cikin da'irar katangar biyayya ma Allah da haka ya fita daga cikin katanga mafi girma faman aba Allah yace duk wanda ya ma Allah biyayya in qalabatil ahzanu wal makhawifu fi haqqihi amanan sai kaga wato bakin ciki da damuwa da abubuwan tsoro shi sai kaga sun masanya masa sun koma aminci sun koma aminci saboda ya dogara ga Allah wa man asahu duk wanda ya saba ma Allah in qalabat ma'aminuhu makhawifan wa alama sai kaga amincinsa ya canza ya koma abin tsoro ya koma raɗaɗi ya koma damuwa saboda ya yi watsi da Allah fa'alaika ayyuhal hazin malama ta ce ya kai wanda kake cikin damuwa ya kai wanda kake cikin bakin ciki to ka rike wasu abubuwa alaika bi mulazamati taqwa ka lizimci taqwa ka lizimci tsoron Allah fa hiya sababul li sa'adatik ita ce mafi girman sababi na samun rayuwarka na samun sa'adarka na samun kwanciyar hankalinka shine ka lazimci takawa ka lazimci takawa ita ce mafi girman sababi na samun hutunka wa islahi halik sannan ita ce mafi girman sababi da za ta gyara maka yanayinka nan da kake ciki kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki kana cikin wani irin yanayi lazimci takawa za ka huta sannan yanayinka zai gyaru ya canza ƙala ibnul jauzi ibnul jauzi a cikin littafin saidul khadir yake cewa daqa bi amrun wajib daqa bi amrun yace wani al'amari ya kuntata min na shiga cikin kunci aujaba ghamman laziman da'iman wanda ya lizimta min damuwa wanda na dawwama a cikin wannan damuwa kullum ina cikin damuwa ko yaushe safiya da rana ko da yaushe ka ganni ina cikin damuwa akhadtu ubalighu fil fikri fil khilas min hadhihi al humum wanda yasa na zauna na kai makura wajen zama ina tunani ina ta tunani ina ta tunani akan yaya zan yi in fita daga cikin wannan damuwan bi kulli hilatin ta kowace dabara kowace dabara na zauna ina ta tunani wannan in gaba za ta yi ba wannan in gaba za ta yi ba wannan in gaba za ta yi ba wa bi kulli wajihin ta kowace fuska damuwa ta kawai in gai na fita daga cikin wannan damuwar sai tunani nake yi wace dabara zan bi wace hanya zan bi wace fuska zan bi fama ra'aitu tariqan lil khilas fama ra'aitu tariqan lil khulas lil khulas sai dai yace ban ga wata hanya da zan bi wajen ganin na fita ba ban samu hanya ba fa'aradat li hadhihi al-aya yace ina zaune kawai sai wannan ayan ta faɗo mu sai na tuna faɗin Allah da yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya masa mafita daga duk damuwan da ya shiga sannan zai azurta shi ta inda bai taɓa tsammani ba fa'alimtu anna taqwa sababun lil khuruji min kulli ghammin sai na gane cewa ashe taqwa ita ce mafi girman sababi na fita daga kowace damuwa fama kana illa hamamtu bi tahqiqi taqwa yace ba abin da nayi sai nayi himma wajen kokarin in dage in ga na zama mai tsoron Allah fa kharaj fa wajadtu al makhraj kawai sai gashi na samu mafita saboda dagewa da nayi akan ya zan yi in zama mai tsoron Allah ya shakiyan hammal hayati wa daiqiha abshir fa rabbuka qad abana manhaja man yattaqir rahmana jalla jalaluhu yaj'al lahu min kulli daiqin makhraja yace ya shakiyan hammil hayati wa daiqiha ya kai wanda kake koke cewa ka shiga damuwa a rayuwa kuma ka shiga cikin kunci a rayuwanka abshir albishirinka farabbuka qad abana almanhaja ubangijinka ya bayyana hanyar da zaka bi manhajin da zaka bi wato dabaran da zaka bi wajen ganin ka fita daga wannan damuwar man yattaqir rahmana jalla jalaluhu duk wanda ya ji tsoron Allah mai rahama mai girma da ɗaukaka ya ji Allahu min kulli daiƙin makharaja Allah zai sanya masa wato mafita daga dukkan wata damuwa duk wata damuwa da ya shiga Allah zai sanya masa mafita wa sanadhkur ba'dan min al-a'mali as-saliha malama tace zamu lissafo wasu daga cikin ayyuka nagari wa hiya fil haqiqati ilajin lil hammi wal huzni a haƙiƙa kuma su din magani ne warwara ce waraka ce ta duk wata damuwa da bakin ciki na farko ita ce at-tauba tuba tuba wani abu ne da za mu ji ana ta maimaitawa malamai suna sha maimaitawa duk damuwan da ka shiga ka lizimci tuba da istighfari saboda duk abin da kaga ya same ka na damuwa to ya same ka ne saboda wani abu mummuna da ka aikata ma Allah madadin Allah ya bari sai an je lahira ka shiga wuta to sai ka ka a damuwa don a warware wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir to tuba da zaka yi da istighfari da zaka yi abinda kake ce ma Allah shine ya ubangiji sanadin da yasa ka sanya ni a cikin wannan damuwar na tuba na daina na janye ya Allah na yi nadaman me yasa na aikata ka shi kuma Allah sai ya fitar da kai saboda dama ba azzalumi bane Allah ta'ala dama ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ta'ala dama ya ce barna ta yawaita a cikin teku da kuma kan tudu me yasa saboda yace bima kasabat aidin nas saboda abinda hannun mutane suka aikata Allah yakan sa mutane cikin damuwa ne Allah yace li yuziqahum ba'd allazi amilu dan ya dandana musu wani sashi na abinda suka aikata me yasa sai yace la'allahum yalji'un dan su dawo kaga a ce makasudin a sa mutum a cikin damuwa in ya aikata mummunan aiki shine ya dawo ya tuba to kaga idan mutum ya dawo ya tuba din ashe makasudin ya samu to sai Allah ya cire shi a cikin damuwa daga lokacin da mutum ya shiga damuwa duk wata dabara da zai kawo duk wata hila da zai kawo wallahi ba mai ci bane mai cin ita ce tuba da istighfari shine mafi girma ba laifi in ka yi riko da wani sababi don ka fita daga cikin matsalanka amma ka sani mafi girma shine tuba da istighfari komawa zuwa ga Allah inna takhallusa min adh-dhunubi bit-taubati wal-ruju'i ila Allah yab'athu fi an-nafsi rahata was-surura lallai wato fita daga zunubai janyewa daga zunubi san ta hanyar tuba da komawa zuwa ga Allah yakan aika kwanciyar hankali da farin ciki a cikin zuciya wayujannibuha al-ahzana wal humuma sannan yakan wato nisantar da damuwoyi da bakin ciki daga cikin zuciyarka matukar kana yawaita istighfari kana yawaita tuba zuwa ga Allah fattaubatu miladun jadidun wa ganimatun barida tace kaga tuba kaga tuba wato a kamar ka ce sabuwar haihuwa ce koyaushe ita ba a taɓa cewa akwai ran da wai tuba ta yi expire wai yau ga wata matsala da istighfari ta kasa warware ta ba ba a taɓa samu ba sannan ganima ce mai sanyi ganima ce mai sanyi mutum in zai tuba ta ce ganima ce mai sanyi babu wani tashin hankali a cikin tuba kana zaune ne kawai tunani zai faɗo maka tsoron Allah zai faɗo maka kawai ka ce na tuba ka yi istighfari hankalinka a kwance Allah ya yafi maka Allah ya karba ba yi ka fita rana ba ba yi ka sha rana ba ba yi ka nemo kuɗi ba ba yi ka yi wani abu ba ka tuba kawai eh na tuba na tuba shikenan sannan aslaha ma baqiya min umrika tuba istighfari za ta gyara maka abin da ya saura na rayuwanka yughfaru laka ma qad mada ma qad mada sannan kuma a yafe maka abin da ya gabata a yafe maka abin da ya gabata qala ibn al-qayyim fi mu'rad hadithihi an thamarati tauba ibn al-qayyim da yake magana akan marmari da romo da mutum zai samu sanadiyar tuba yace subhanallahi rabbil alamin yace tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai law lam yakun fi tarki dhunubi illa muhabbatul khalqi wa rahatul badani wa inshirahu sadri وقلة الهم والغم والحزن وتسهيل الطاعات عليه وسرعة إجابة دعائه يتي لو يتي لو لم يكن في في ترك الذنوب إن دا أتي بدن ذنوبي إن كبر ذنوبي با أبن ذاك سامو إلا محبة الخلق سي الله زي سا halittu su soka ya zama kawai a cikin barin zunubi tuba ba wani abin da zaka samu sai soyayyar bayin Allah domin in kana saba ma Allah Allah yakan cire soyayyar bayin Allah a zuciyarka soyayyarka a zuciyar bayin Allah saboda in kana saba ma Allah daga cikin abin da kake illan sabon Allah akwai zahabu haibatul wajhi shine kwaljinin fuskanka za ga baka da kwaljini wa mutane baka yi wa mutane kwaljini ba wanda ya ga yana kaunarka ba wanda za ga ya damu da kai saboda me labule na rufin asiri da ke tsakaninka da Allah ka sa laita ka ƙona shi sannan ya ce wara hatul badani sannan da kwanciyar hankali samun natsuwar hankali da gangan jiki wan shirahu sadar da yalwan zuciya wa qillatul hammi wal ghammi wal huzni da ƙarancin damuwa da baƙin ciki mun karanta bambanci tsakanin alhammu wal ghammu wal huzn alhammu shine damuwa akan abin da ya gabata alghammu shine halin da kake ciki alhuzn shine bakin ciki akan alhuznu shine bakin ciki akan halin da kake ciki akan halin abin da ya gabata kenan alhuzn abin da ya gabata shine alhuznu alghammu shine damuwa akan hadir ɗinka yanayin da kake ciki yanzu alhuzn watakila wani abu ya riga ya wuce ya faru ya wuce to har yanzu kuma kana cikin damuwa alhammu kuma kana cikin damuwan ne yanzu haka alhammu kuma ka iya hasashe kai cewa gobe za ka tashi ba kuɗi sai ka shiga cikin damuwa kaga wannan mustaqbali ne to za ka samu karanci in dai kana istighfari kana tuba zuwa ga Allah wannan duk za su yi maka karanci wa tashilu ta'ati alaihi wa tashilu ta'ati alaihi sannan Allah zai sauwake maka aikin ibada aikin da'a Allah zai sauwake maka wa sur'ati ijabati du'aihi sannan in kai addu'a da sauri Allah zai amsa yace inda a ce zallan waɗannan ne iya iya abin da zaka samu in ka tuba to da ya kamata ka tuba ya kamata ka tuba Allah madaukakin sarki ya samu dace haka wannan abu na farko kenan da malama ta kawo daga cikin ayyuka nagari da mutum zai aikata Allah ya warware masa damuwansa shine ya lazimci tuba ya lazimci istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazimal istighfar duk wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja au kama qala sallallahu alaihi wasallama Allah zai sanya masa kowace damuwa ya shiga to Allah zai sanya masa mafita duk kuncin rayuwa Allah zai kare shi matukar ya lizumci istighfari azaba ma Allah ya alƙawari cewa in dai mutane suna tuba suna istighfari to Allah ba zai azabtar da al'ummar ba wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai ana istighfari to istighfari na zama katanga da kariya daga azabar Allah daka mafi girman mafita daga damuwa da bakin cikin da kake ciki da mutum yake ciki shine ya koma ya lizumci istighfari tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya bamu ikon tuba da komawa zuwa gare shi Allah ya yafe mana zunuban mu ya gafarta mana Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya da bata da kurakurai a matsayin su na ƙarya da bata da kurakurai ya bamu ikon gyarawa ya bamu ikon bijire musu Allah madaukakin sarki sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya albarkaci rayuwar mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته